الشيطان الرجيم فذكرى من ذلك واصل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو ثلاثة عشرين دا بير جوة رجب شكرا تدبو دي بدأي هدو دا أربعين دا بير bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shi daga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya darasi na ɗari da casa'in da bakwai za mu tashi darasi na ɗari da casa'in da takwas muna cikin kitabul ashri ba babu adabi da'am a wannan masallaci ne albarka na Huzaifatu bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma wanda yake cikin kundilar Europe inda za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da sha uku shafi na ɗari hudu da ashirin inda mala yake babu adabi ɗa'ami wa sharab babin da zai yi bayani akan ladabai na cin abinci wa sharabi da abin sha wa kamihima da hukunce-hukuncensu malam yake ana Umar bin Abi Salama an karbo daga Umar da Abi Salama radiyallahu ta'ala anhu qala Allah ya tsara masa yadda yake kuntu gulaman fi hajri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina karamin yaro al-gulam a larabci shine yaron da yake da ya fara magana zuwa dauda balaga shi ke kira al-gulam suna cewa yuqalu lis-sabi min hayni yuladu ila an yabluga al-hulm sai cewa ma tun daga haihuwarsa har zuwa lokacin da zai balaga shine gulamu kan inda annabi yace ya gulamu inni u'allimuka kalimat na hadisi ibn abbas shekarun da lokacin ba su fi sha uku ba saboda haka annabi ya gaya wa umar bin abi salama agonan ummu salama ta zo da shi yana cikin yaran da ta yi complain da annabi yace yana son ta dawo da take tara da yaya ya gaya mata cewa ‘ya'yanka a yi nata ne shi ne abin da za ka ga iyaye suna yi yanzu in kina da in ba zaura ce ke da ‘ya'ya gudun shi ake don tambaya ake kina da ‘ya'ya to ko a gaya miki shi fa ba ruwanta da ‘ya'ya ko kuma in yi rimi rimi in ya zo ‘ya'yan su zuwa ita faɗa to da yawa yanzu ba ta rike yara wani to sai yake fi hajiri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin kulawa ai fi tarbiyyati shine fi hajji a ƙarƙashin kulawar Annabi kira da yanzu Allah ya tabbata a gare shi wa kanat yadi ta'ishu fi sahfa yace sai aka zo cin abinci sai hannuna ya rika yawo irin wanda ba ka cin gaban su din sai rika yawo a cikin kwanan abincin فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام يا النبي يتي دني يا kai yaro san billah sai ne bismillah annabi yana kallon ka ake wa kul bi yaminika umanni na biyu ka ci da dama na uku wa kul min ma yalika sannan ka ci gabanka kun ga umarni kai tsaye yayi maka dan ba a cewa yaro ne ku kale yake ba ma zalat tilka du'mati ba'd Umar bin Abi Salama bayan ya girbe yake karanto hadisi yake tun daga ranar cin abinci na bai canza da yadda Annabi ya bani umarni ba kullum idan zan ci yace zan ambaci Allah sannan kuma ci da dama sannan ci gaba na kun ga magana da muka yi jiya na quality time da ake ba yaya quality time ba ba ana maganar ka zo ka zo gaba ɗaya lokacin ka ya zama kai da yaro a'a ka faɗi kalmomin da za su yi mata tasiri idan kai kana da su alal aƙalli kana ga yamar ka zama mai amana cikin nutsuwa ba lokacin harguwa ba ya kamata a yi kuna tafiya kawai wani abu ya faɗo ga lokaci kaza mun taɓa kaza wannan labaran da iyaye suke bayarwa yana zama a ƙwaƙwalwar ɗaya da aka yi kaza abin da ya kwace na ma'aikata ko a gurin aiki wata gaskiya da ne kawai tsayawa akan gaskiya ta taimaka mu to da rufi ka bai ka kalli annabi ibrahim alaihi salam wa sabiha ibrahim banihi wa yaqub ya bani ya inna allah qafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun quality time ne a dan wannan lokacin kawai abin da ya gaya mara ba cewa in na mutu ina da jago a kanka da kasuwa a kwari ba ka yi gaya marwa idan da zai karka take ka mutu ba ka musulmi aka ce wa ƴaƴan su wasiya kago kwani ki da yi kalli kalli kalli luqmanul hakim wa qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu kwani ki da yi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim bayan yayi man wasiya akan wannan sai dawo kai iyaye ko sai ne insana sai kuma wato ya koma ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardali wala tus'ir kaddaka bayan ya gama da wannan duk wani a iya wannan gabobin sai da ya gaya abubuwa goma wala tawfi fil ardi marahan bi akwadi bidai cewa yaro kana ganin kaza yana kiyayewa to amma akwai wanda za ka ba shi da lokacin Allah akwai wanda ya kawo mun yara makaranta da ya zo na cewa yaran sai da ya buga ya tambayi ko ya sunan wanta ma shi ya manta Allah eh sai da ya tambayi uwar wai ya sunanta bai sani ba dama wa zai sa maza ya za a maza ba ya mata saboda mu'amalar ma in alal akalli yau da gobe idan da akwai kyakkyawar mu'amala ai wajen za a rika tattauna akan abin da ya jabu sunan ba a wannan abu shi dama wa yake a rike eh to shi ne kawai amma dai dan samun da ba zai din kai ba abun kunya kai ba eh wallahi rake dade wannan duk da sauki sai ka je ka dauko takardar rayuwar ka duba amma dai sunan ɗanka to wannan matsalar akwai wanda shi sa za ku biyo su yaran ba sa jin kai kiyaye akwai wanda ba jima ba wasu na san za su gane wayi baban su ya mutu sai wata kawai sai mun babu mai sallah shi ke cewa a haƙi an zo an ce mun babu ya mutu kaza kaza ne ta sai nake to ai baka tawaye ce zan je ni Allah ni da shi yake wannan magana me zan je ni nake habawa ne sai ke mun mala sai ina yaro karami ban fi shekara take tun ɗan ban fi shekara biyar ba ko hudu sai ke wa bana ya kani garin nan ba ina cin sabunci wani abu yace na rantse ma da Allah ki taba zuwa ya gabe nake ciki ba yace ya lokacin fadan mai tatsi ne yace yace muna muna kan wani turu muna kallon abubuwan wasu abubuwa sai dai shiru Allah wa mai yace to me zai yi maka yace garin yanzu yace yace yace garin ku sai da girma yaji take to ina ma yake yau yake dawo abubuwan na ga ba mai jere da yake tsammani sai ke to zan je ni sai ba abin da zan je ni ce da muka ne sa ba ke karin kusan shekara 50 shi ma malamin da yake malamin da aka yi gurin da shi ne yazo ya da aka tafi yana bacci yace a ga yaro da yazo ya ga mai da yace to Allah ya ji kansa ya ga gurin sai koma babu da yake ni ji kansa ba shi ne abin da ya janyo shi ne kullu abin da muke ga wa iyaye irin wannan kwankwanci sun kanka ne dawo ina ina faɗa ko da yake cewa haihuwa ba dole ba ce amma kula da ɗa dole ne ba wanda ya je da yau karka haihu ma amma in zan ya zo ya zama ma dole yau ba zai ba kajan Allah prof sai da nayi ce maka kai ha sai ka ji da nayi ce lalla ba kina ga ma kai na da aiki da za ka da ka sai ka ji wa da kuma sai ne ki zamba ka shine da bashi cikin mota ko ba shi da yake ba wai labari da ni da shi muke wannan magana ni da shi kuma baya jin na ga baya jin kunya da koma wa ya zo da yawa domin shi ba kai zai ga yawa ba ba shi kansa ba shi ba to kaga wanda bai mai wanda wanda quality da bai ba bai ma san shi ba ba ta kuwa inda wannan tare yake da uwarsa wannan fasin da ake faɗa a jefa bar suna tare da uwarsa wani irin ita za ta rika dasa mar gabar kin uba ta nuna ta nuna ba wani makin sa a duniya kamar an samu da yake cewa ɗan da kone jirantar abene ne ko syndrome ana samun wannan shi ke nan zai ga ɗaya ya fi jinin ubansa saboda an gaya mutum yana ƙarami ne abu wanda ya gaya mutum zai yi ce babansa wai kai ka haife ni kuwa Allah zai yi ji tambaye shi kai ka haife ni kuwa cikin saboda na ga yace kullun shi nuna muku yake in wato mahaifi ita kuma ko kullun nuna muku yake ku gowa mu irin wannan abubuwan in kana ji sai kaga abubuwa yadda ka san almara to kun ga wannan shi ne idan kana zaune da yaro kana gaya ma ɗayan biyu ne ai ana kallon mutum sai a kalli sai a ce kai wani ya zauna da magabatan sa ya zauna da ko kuma shi sa yake jin magana sai ji ne da ma ko yaro yana jin magana iyayen su sun gaya mai yaji ko kuma sun gaya mai bai ba eh da ya samu wannan ka ga wani baya jin magana amma wani iyayen ne ba ta faɗa ba duk ba shi ne baya ji yawa akwai bambanci wani za ka yana faɗa din amma dan bai ji ba to wannan uban ya fita ko a gurin Allah ko zuwa ya tafi da kai ba abin da za ya yi uban domin ya yi abin da zai yi abin da kake bukata ne ma saboda haka abin da yake da mafi muhimmanci shine iyaye su lura da kyau cewa yadda annaba suka ba wa ƴaƴa tarbiyya ba ko sai ka jinsa kuma suna gaya musu kalmomi a zauna a ce to kaza saboda haka wannan yana da muhimmanci gaskiya mu lura da shi duk wanda Allah ya ba wa ɗa ya sani yana da haƙƙoƙi a kansa kullum muna faɗa ya ya shi bu iyaye shi bu iyaye sun kana so kai riba a duniya da lahira ce ko bi iyaye amma ku iyaye su sauke nauyi eh su ma su sauke nauyin da yake kansu kowa a baki hakkin yanzu wannan kawai da wani da yake faɗa yanzu wannan da ya gado aka kuna ga wani zai zuwa sujjada ya kace Allah ka jika abba kai da zai ba kuna go roƙa kawai aka ga Allah ya kanta ya dawo gun biki ko ba ne ko ta Allah ya tsawo to wannan shi to kaga annabi alaihi salatu wasallam ya koyar da Umar bin Affan shi Umar bin Abu ne ba ba dan gidan bane wanda ake aure ko to ina da kan ciki kuma in ba di aure Idan ku ya karkashin wannan hadisi ma ya kaza min al-hadith at-tasmiya istibabu tasmiya inda bani ta'ab an so mutum ya fara da tasmiya ya ambaci Allah kafin ya fara cin abinci bismillah wa hadha mujma'un alayhi halam kama da kace bismillah awwaluhu wa akhiruhu ko bismillah fi awwalihi wa akhirihi bambaje awwaluhu wa akhiruhu bismillah fi kaza fi yake jara awwalihi wa akhirihi wannan ijma'i ya kai akai na biyu istihbabu al-akli wa shurbi bil yamin har zo mutum zai ci abinci ya ci da dama wa karahatu zalika bil shimal makaruni ne mutum ya ci da hagu yadda ake koya yallo koya mutum abinci saboda haka haka da wakadalika kullu akhdin wa ada haka da duk lokacin da za a bayar ko a karba ya kamata a yi da dama shi da yaro ne ko ba ba za ga wasu ba tarbiyyar mutum yana sai da wani yaro ne ko kuɗi da hagu da suke bani da dama tarbiyya kake ko kai ma kana kana sai da kayan ka na gurbin kuma kana ba da kana da awa ba ni da dama ko yaro ba ya gidansa ba a koya ba kai gurin ka ne zo ya bayar da dama tarbiyya ce kwarai da gaske bada yake wa za idza lam yakun udur in mutum ba ciwo yake a hannu yana da wani uzuri in ya ji ciwo ba komai yana da uzurin da ba zai iya dauka da daman ba to sai shi da min maradi na rashin lafiya au jira'atin ko rauni fa in kana bala saraha in ko haka ne ba komai sannan ladabi na uku al-aklu min mawdi'i yadi al-ghayri dalilun ala su'i al-ishra wa tarki al-muru'a kaga cin abinci ta gurin wani ba gaban ka ba gaban wani ba ne yake dalili ne da yake nuna cewa ba mummunan da mun cewa ka iya baka iya ne cewa ba wutar kin muru a kuma baka da mutum saboda haka cin gaban wasu rage mutunci a ci gaban ka kawai ko nama ne a tantance ne da Allah turo min nama eh kai guda biyu ne a ga kun turo min ya fi sauki kar ka kai hannunka gurin eh an gane ko to da haka wannan shi ne hadisi na gaba an hadisi ibn Zubair bin radiyallahu anhu sa'ad bin Malik bin Sinan قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اختنا في الأسيا أنا بكي لا دعم إن شاء الله تثبت عليه يا يعني أو اختنا في الأسيا شيني وفي شربي an gane mutum an yi shiraba min famin irba yake ni da yake na kacin bu min famin tika mutum ya sha ruwa ta baki abin koko ka dau kamar jog wanda yake titilowa ko buta ko mutum ya dauka ya sa butar ko jog din a bakin ko kuma ya fata wani guri ko ya fata wani guri shine da yake na ya kula wani guri ko kuma ya sha ta baki wannan wannan hadisin annabi alaihi salatu wasalam ya yani akan haka ya ani gashi nan baya fassara yana da an tuktar abwahu ha a baka bakin wa yusraba minha a jani da bakin amma a wannan malaikin ittibaki akan cewa ikhtilatul asfiya halin da annabi ya yi ne littanci ba littahrim ba makaruri ne ba haramun ba mutum ya ɗau bakin kofi ya kafa ya ga makaruri ne ya kun tsago ya ɗauka ya kakkira kafa ya ga makaruri ne me yasa saboda hadisin kamshata bin sabi akwai wata bayar Allah sahabiya ya uwa hasan bin sabi ita ce take cewa wata annabi ya shigo gudina fa sharawa fi kirbatin mu'allaqa akwai kundin su gidajen su da dabino da kalkata ruwa duk za su yi sai idan shigo yau ga wata rata yayin kalka kawai sai ga sai ga abin ya ja da wannan gabakin kirba ne ita wannan kalka ita kuma take sai na tashi na na tsunko ta da malamai sun ce ta tsunko idan ka gane ina daidai ba sai annabi domin ta rika shan ruwa ta gudu don ka ana tabarruki da aka san ta ko kamar yadda muka ji wani sahabi ne da ya ji da yake da annabi yazo kuma da sunansa wanda Umar bin Abdul Aziz ne ya ba shi ya salam na Muawiya bin Man ba Muawiya da Abu Sufyan ne eh an yi hasken makaranta yake yanzu an kuma da sadi kun goge kai ba ce fa ne kake yi ba ka san nawa ne yanzu yawwa to aka ce ya bata ba ba shi ce bane yanzu zai su manta amma kai dai bai kamata ka manta ba malam Umar gashi nan zai duba duba kullun naka zai sa ka amsa malam Ali duba na ba ka gani to saboda haka nana nana kamta ta ciro wannan domin ta rika yanzu haka bai ma rubuta ba babu fi shurbi min zamzam qa'iman babu da yake magana akan shan ruwan zamzam a tsaye an bin abbas radiyallahu anhu ma ba laqaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zamzam aulada abbas yace na shayar da annabi alaihi salatu wasallam ruwan zamzam fa shariba wa huwa qadim annabi ya shayar a tsaye eh kaga ai akwai hadisin Anas bin Malik malamai sun yi sabani akan hukuncin shan ruwa a tsaye wasu suka ce haramun ne yawa wasu kuma suka ce a ya halatta ya haramun ne amma ya halatta inda uzuri wannan shine zabu ibnu al-qayyim kamar yadda ka karanta zadul ma'ad fi hadi khalil ibad ra'ayin sa kenan da wasu da tabar nasa wasu kuma suka ce wannan halin an soke mansukh ne saboda ni saboda hadisin nan da muka karanta yanzu hadisin ibnu abbas cewa ga shi annabi ya ji hadisi wata rana ana faɗa annaba ya sai na ali Allah ya kara masa yadda ya je wani guri ya ganci ya sha ruwa a tsaye sai mutane suna kin a sha ruwa a tsaye ko ba kwa sa a rika shan ruwa a tsaye sai ce to ni na ga annabi ya ji a tsaye haka sai na ali wa yi ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aytumuni fa'altu na ga annabi yayi kamar yadda kuka ga nayi shi za ka ce abin da yayi a sha su na amma an sha a tsaye musamman da larura ba komai amma ba balle da ji ko yara ne a koya musu tsugunawa idan suka sha a tsaye ba haramun su kai shan ruwa a tsaye kana tsaye cikin jama'a yanzu ana taro ka ce ka tsuguna an miƙo ruwa duk da su kowa a tsaye ai sai ake kallon ka amma guri ne a zaune ko kuma da gurin da za a zauna dan ka cike gaba ɗaya kofar kai haka yayi a fahimta cewa a shan ruwa a zaune shi yaji amma an sha tsaye ba a laifi ba shine kawai abin da malai yake so ya kawo wannan hadisan da suka nuna cewa ya fi haka shi wasu malamai shi imamu tabari imamu al-khattabi da hadith ibn hajar sun tafi akan wannan cewa al'amrani jaizan al'amuran guda biyu duk suka kan da fatan rubari ma abinda ibnu hajar ya kawo kenan cewa biya halatta ka ja sai ko ka ja sai ce wa turbu qa'idan afdal amma ja a zaune biyu walala me yasa saboda shi annabi ya bi wannan ganowa aka idan annabi ya yi aikin wa ganowa aka yayi amma wani ya kure yawancin lokaci a zaune yake ja shi ne kawai na ta koda a ƙarya suke wallahi ƙarya suke domin annabi ya ga yi ba shi ne kawai abin da yake daidai abin da yake daidai shi ne sha a zaune ya fi amma sha a tsaye ya halatta da lafiya sun shi ne abin da na faɗa na fahimta amma da yawa ai suna wato a zaje da makawai a daga baya a gano wani abin kuma daban da jinan zamro a aikin haji a tsaye annabi ya to ai ruwa ne kuma ko kuma ka ga ne da yawa ya fito shi da ida ce saboda haka mu muka fitowa da cewa ya halatta a ga a tsaye ya halatta a ga a zaune shi da annabi ya fita a zaune kuma ya kuma a lokacin kaga zaune abu ne mai albarka ai sannan shi wani duk abu da albarka ya fara so kai suka cikin gari kai ko ruwan fiye wata kai albarka ne yau zanga to ni da sai ka buwa tambo mana da za mu je nan gaba sai a raba ciki uku za ka amma yanzu da ka sha ka sha kai wanka ya kai wanka dan mun kada mu kanka can kana dawowa nan za ka gane Qur'an dan ni yake za ka gani yawa amma a kai ta sha eh ke kija kuɗi kake sha wallahi eh duk yawan san zaka in zaka sha kula guda a gaban zuwa wanda zai kula a ai ɗiban ba za ka ana ɗan ka'ida an kaje da tsafiyar jarkan nan wani lokacin ana amma in za ka yi ni da ba da nake sai tafi da yan ƙanana ta zuwa ana cikowa a tsaye cika wanka na rike da shi wallahi ba ma sha kawai duk zuwa sallah ce na ɗebo na dole yanzu a nan da yawan kaman da shi to a sha na sha ma gagara ke yi wannan da shi za ka samu dama a yi amfani da ita kawai a yi amfani da ita a yi shan ruwan zanzan kaza da ruwan zanzan da tsawaji da sallan nan ta bayan tawazi ko yana abubuwan ka je aiki ka samu kanka aikin haji haka biyo wanda kuka je da su kai kai ka sha ruwan zanzan kai ta sha sannan ka ta tawazi kana samun dama da kuka yi tawazi da ta yi tawazi sallah ake aiko shikenan tawazi kai kai wannan ka samu dama musamman da rana kaje laraba nan ba sa fitowa da rana ba sa da rana ka je za ka ga ba su koso yadda ka ji da taka saboda lokacin da ni sanyi kowa ya fito amma da rana rana da dace ba a san zabun nan kai fito yau rana mu ba wajen muna jin ta nan ba idan idan Allah ya ji ga Allah garba do idan ya farka akwai wata yanka juna mura daki da muke da ya farka da rana ya ga yace ina malam sai a ce ai ya tafi sai mun suka tambaya ina malam sai a ce ai ya tafi da wabi sai ya tafi karbo mukullin um Ka'aba sai na za su in ce sai ce alaji wannan biyo muku ba ku daga mai zuwa 20 sai ne 30 nake zuwa na daya saboda haka ku ba komai kun huta amma ni hutu ina a wannan hutu ba shi da zoyi ba yau ba gashi yanzu na ta faɗa yi na ka koma ina yi su ko da yake guri ne da za ka kama da nan da akai har yanzu na hararo guraren wallahi har yanzu akai na gani nake yanzu ana ajiye ni ban samu hanyar gidan mu wallahi ba gani ba ko justice ko an canza ba yanayi don goma ɗaya da justice eh hotel ɗaya muke ne saboda haka wannan shi ne duk da ana faɗar shi ko da yake ruje ruje aiki amma dai har yanzu kokolwar wato zanen gurin bai bai kauda kaina ba ma kun gurin ina yana kaina saboda haka wannan shi ne da ka samu dama to ka dama ruwan zauzan a ai ko a wanda ne za a sha fakari ba huwa qa'imun annabi ya ja yana sai hadisin sai na ali shine na ajin haji babu karahati tanaffusi fi nafsil ina babu da yake magana akan an yi makaruri ne ba a so mutum ya rika limfashi a cikin bakin koko abin da zai yi shine da haka ji yanzu wanda yara suna yi mu muna yara sai a ce ya ce ya haramta sai mun bari sai a ce ya haramta wanda zai jawo kada numfashi ce wallahi ya aita fada da yara a gida me yasa ba ai ya haramta mai ko wannan numfashin da ya haramta mai ta wace babu tanaffusi talatan an so idan mutum bai ta yi sai ya numfashi ga uku a wani idan ya dan tsotsa sai ya cire sai ya numfashi sai kuma ya yi mutaji kharijan ila a wajen a wajen mujibin wato kofin mazubin ana jikata da kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kariba ahadukum annabi alaihi salatu wasallam yake idan ɗayan ku zai ja ruwa wala ya tanaffas bil ila kada yi numfashi a cikin koko ko kai kadai zaka sha dan lafiya ba domin numfashin da kake fitarwa ai mara kyau ne sabon mono da yau ga yi ko take fitowa saboda haka wani kake mayarwa cikin ruwan wani mara kyau ana abi katada ya ba sunan sa jiwa na malam malam bamba rajai bin al-hali fi anjuno yugo yamin yi da yawa kale kale rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kariba alaikum fala yatanaffas fil ina in kai ku zai ta kade ya cikin wato majruruwa ma yukhadhu min al-hadith al-shari'atu al-islamiyya kamilatun min kulli wajh kira musulunci a cikin take ta kowace fuska فيها إخبار الناس لأنه جاء فيها إخبار الناس بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم domin ta zo da duk abin da zai amfane ka a addinin ka duniyar ka sannan hadisin yana nuni zuwa ga nasiha mai tsada da kuma fawaidin sabila da fa'idoji masu tsada har yau na uku annahu an tarafutu bil ila alladhi yashrabu minhu bima fi dhalika min al adrar al kathira an hada kai min bayyicin abin da kake sha domin akwai cutarwa mai yawa a haka ana da bin malik an sumama ta bin abdullahi an karbo daga anas dan malik kuma daga sumama da abdullahi kale yake kana anas ya tanaffasu bil ila marratayn aw thalatha anas dan malik ya kasance idan zai ja ruwa numfashi uku yake a wajen a wajen shine idan ya kurba ya numfashi sai kuma kurba ya kuma yin numfashi ya kuma kurba ya kuma numfashi duk ba ciki ba a wajen kofi باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوه مع يمين المبتدئ وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة da ana tsammani ya gama wannan ya ga ana kallon sa sai ya riya cewa yake wannan abin da kuka gana yi yace haka annabi yake yake yanzu ya sha abin sha ta uku yake numfashi duk wanda yake yin wannan da niyyar koyi da annabi yana da lada sosai babu ce babu idaratul ma'i babu da yake magana akan an so wato juyar da ruwa wannan bane da nono wala hawi ma da makamantan su na abin sha an yamin al mubtadi ka juyar da shi zuwa ga wato daman daman wanda zaka fara idan zaka fara ba mutane to ka fara da daman ka an so haka ka fara da daman ka maimakon ka ba wani daban to bari mu ana Anas radiyallahu anhu kan atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi darina hadi Anas dan Malik yace annabi ya zo mana gidan mu wannan gidan namu fastasqa shine mu ai fada laba shine fastasqa a ita fada laba an yashri an yashraba yayin kishirwa ta kama shi shine ba kawo mai ruwa zai sha فحلبنا له شاة لنا sai muka je muka tatso masa muka yi mara muka yi maniha muka tatso nonon wata akuya shamu eh muka tatso man madarar akuya thumma shiftuhu min ma'i bi'rina hadi sai muka tatso da shi ne shiftuhu ai halattu halattu labana sai muka tatso da wannan nonon da ruwan rijiyar mu muka dan ƙara mai ruwa shi ita wannan madarar an ƙara mata ruwa sai nuna rijiyar yake da ruwan wannan rijiyar ta mu ba dai su yake ta dauko na kaiwa annabi alaihi salatu wassalam wa Abu Bakr ne an ya tari mahallin shari sai na Bakr yana hagun annabi alaihi salatu wassalam wa Umar ta tujahu sai na Umar a gaban sa wa arabi da annabi ga wani mazaunin karkara shi kuma da ba eh kaga ana wata ga wata ke wannan ma farada yayin da annabi ya gama shan ruwan sa kala Umar sai sai na mu yace hada Abu Bakr ya Rasulullah ga Abu Bakr na fa dal arabi wa biwaje wa an gama da ruwan su yace ya san cewa ba su za'a sai yake tunawa ya rasulullah ga abubakar ya tafi shi ba za a fara barka kawai sai annabi alaihi salatu wasalam sai ya ba su mamaki nan da nan kawai ba adal a arabi sai ɗauka sai ba wannan mazaunin karkara sun makala sannan sai yake al'aimanu ai al'ahaku man alaye ne wanda ya fi cancanta shi ne al'aimanu wanda ya fi cancanta a ba shi ne wanda yake dama al'aimanu wanda ya fi cancanta shi ne wanda yake dama ala sai annabi yake fa ku saurara fa yaminu duk lokacin da ku fara ba da ku fara da dama ai in da ku bi ne ku fara da dama in da ku bi ne ku fara da dama ما يؤخذ من الحديث تقديم الذي على اليمين ليس بمعنى فيه بل بمعنى في جهة اليمين يوا أوكي to abuwan fahiyar sunnatu kala ana ana ce ce wannan ba sunna fahiyar sunnatu fahiyar sunnatu sai da ya faɗa sa uku ce wannan ba sunna na ne farawa da dama to mun karanta hadisin na Aisha ko قال النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه التيمم في تناوله وترسله وبجعله حجه hadisin na na ya ya ya nuna ba komai ma ana so ka fara da dama to abu na farko shine an so ka gabatar da dama na biyu yake babu tayammul fi kulli shurbi shay'in li nail al ajri wal baraka an so ka rika dama da a komai dan ka samu lada da kuma albarka shine dalili na uku as-sunna idahu mana ala jihati al-yamin thumma alladhi yalihi sunna shine ka ba wanda yake bangaren dama sannan da yabon sannan da yabon sa to amma za mu zo na hadisi bari ku ji shi gashi an ga hadisi da Ali radiyallahu anhu ka wuce annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ka ga hadisi an zo annabi alaihi salatu wasallam bi kada alqadam shine irin job din nan ko bi dogon bar kina da ko to ji su zo da aka fajari ban minu annabi ya ja ruwa da ki wa an yamini yi gulam adaman ka kawar yaro mun faɗi waye gulam dan wanda aka haifa zuwa balaga afgaru kawai da cikin mutane ya kowa karancin shekaru wanda ake ya kuwa ne tare dama annabi yaro ne ana sannan abun ka kuma duk da tije ne a gurin manyan mutane fakale da yake ya gulam sai annabi yake bayan ya gama kyau abin da zai sha yake ya kai yaro a ta gani ni ana wadiya hul asiyaka ba ka ba ni izini in fara ba iyayen ka ba sai ga annabi ya tambayi zawaji ne a hakku domin ya ce al-aymanu al-aymanu ai fa yin ni go mun biya ji yanzu nan to ku kara da dama to kuma daman nan ba ce wani da wani ba ko wanda yake a dama sai annabi ya tambayi bari ku ji ne yake kana da yake ma kunti la usiru bifadli minka ahada ina idi ya rasulullah yace au ai bazan bibi ta kowa akan samu falalaka ba shi ga wa da yake ce ba ba ba wato kada kafa wajen shiga tsawon gaba ba wani bismillah rigeje ne yake wa bi dalika ba yadda na faɗi so ake kowa ya riga wani ana eh in kuma sun gaba shiga karka mutum amma in ne wajen shiga ne ba a ina sai suke nan gurin wajen neman falala ba ka gani duk wanda ya je Saudi yana gani taro ba ana rikije ne a kan ciyarwa ni na ga wannan da ido na dan yana abba yana ga ya mace wa na riga ka fa wani group ya kama na mutane yana kaza yake Allah ya riga ka abba suna ta yana dariya sai ya kyale shi sai ta wani gurin ciyarwa ko ya zo ya kama mutum kaza sai shi zai ba ta abincin buɗe ba ya zo da wannan tsinsa ɗaliban tajin din nan da dabino masu yawa ya zo da su haka da ɗan wani abu kamar gurasa mai gashashe ya zo da shi ya ce ni ya zo da su a leda ga bulat ɗinsa haka an da shayi ya ce ya riga shi baban yana cewa ya riga shi ai ya fara ya fara kawo kayan zama ya ajiye ko sai ya kyale je da shi yaje kama wasu yanzu sai hana ku sai hana alheri sai ka sanya ka to amma na san ya hada ni kika hana a wajen hada ni kika shiga masallacin unguwa za ka eh in ya masallacin unguwa ne za ka akwai masu tsayawa a hanya ma suna raba a hanya in za a wuce suna ba da sabili kaga da sanata ya karbo ta bi ina gaya ma Allah kuwa ya karbo ta bi ko kuma gina to shi ne yace ya ba shi Allah ba dawo iyawo sai fara riga ba ya ba wannan yaron sannan kuma aka ba wa dattijan ma yi kaji min hadisi wani ta haka sai an lam yurba anhu illa bi idni duk wanda ya tantance abu duka a tsallake shi zai da izininsa kabiran kana a wata gidan babba ne ko karami idan kana min manya juzu ibnu idan ya kasance wato cikin wanda ya tantance a nemi izinin shi na biyu ya dawo tajiri kadirihi wa qimatuhu fil majali idan yaro ya zo majalisi ba ko rasa ake ba sai a ba shi iya mazaunin matsayin da ya tsaya a iya matsayin sa shi ma ya san matsayin nasa kamar da muke faɗa kun ga ran da muke lecture injiniya ai na faɗa ni yanzu na dade ba na ganin da tijai da tijai zo da kaya a karba ni na fi shekaru ban gani ba Allah na manta kamar da in ga wani yaro ya riko kayan wani dattijo yanzu ba a yi eh kuma ana yi na dade ban gani ba sai dai da koko ka nemo yaron ka biya shi ya kai amma wani yaro ya hango abokin babansa da kaya ya karba yanzu ba to da gudu ka karba lokacin da aka ga ga wayar da bauri ke yin kuke kuɗe wayan naka ma sai ko riga karba amma yanzu ina wannan abu ka ai da shi an yi ci gaba mai aka rijiya wallahi ana ƙara rijiya yanzu da cijan na ƙarewa kuma ku yanzu to yanzu matasan nan gaba ai sai dai a rika hai ai da Allah kuwa ka za a rika ina ga ma saboda ku wannan abubuwan gaba ɗaya yanzu sun yi nisa da yawa matasa wasu ba za ana karɓar kayan iyaye ba Abuja ko? Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Wajen ne? Karɓar kaya? Oke. Allah ya kiyaye. babu ce babu laqul asabi wal qat'a babu da yake magana akan mustahabbi ne a cire dan yatsu da kuma kwanan da aka ci abinci wa aklu luqmati saqiqa kuma ya halatta ka ci loma ta tafai ba da matsi ma yusibuha min adan bayan ka goge abin da yake dauke taba a kasa ciwo ya fado inda ya taba aka cire iya gurin kawai wa karahati masil yadi qabla la'atiha kuma makruhi ne ka goge hannunka kafin ba ka ko titi ko hankali ka goge hannunka makruhi ne kafin ka titi an mutu ka fara titewa sannan kuma sai ka goge ko ka wani Ali bin Abbas radiyallahu anhu ma annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace idan akala ahadukum idan ɗayan ku ya tashi cin abinci ko yaci fala yamsahu yadahu kada ya goge hannunka ta ya aqaha har ya titi mun faɗi wannan sharadin a baya cidewar sai an gama cin abincin sannan kuma ya zama kai kaɗai ne idan kuka zo yanzu da mutane duk lokaci ka cika hannu ai kaza ne ne ya wu kawai ka tara maka kwarai kuwa kai ma kana ganin wannan ka zara hannunka domin yawun ka kake au yi aika ko a cide ba wa zai cide ba matarka kage yanzu injiniya yana da mai cide ba kai ko yanzu dan abin kai zai ka gani ana yi wallahi eh baba ko kuma kai dai baba hada ya ji kace baba ko kai to zo da haka shi ko dai ya fite ko a fite ba to amma ba wato shi ne yayi wata magana bari ku ji ne yake yake cewa duk wanda yake so man yas'alu tadbiqi sunnati al-aiki duk wanda yake so ya tabbata sunnar take hannu kabla ya wuce yake na kabla shuru'i bil ityan biha an takuna azabiru qasiratu wa nadifa kafin ya fara suka hannu ya tabbatar bai da farata masu taro wannan bakin abu kalani yawa saboda haka kaga mai tara farce banda shi a tsakani domin ya tara da shi gaba daya abubuwan da ya tattaro a wannan da lata ba da corona virus da duk komai akai a cikin wannan tambancin nasa saboda haka sai kai an gani ba yi kadu min hadith istibabul laisul asabi an so a cikin yan yazo sannan wa mithluhu ila haka nan ita ba ƙwarya ko kwano lima fi min al-timasi barakatu ta'am wai saboda samu albarkar abinci ne iyaye a da zaka yi suna to albarkar abincin na ƙarshen kwano har yanzu har yanzu malamin mu muka je gidan sa ai aka ka abinci ko aka yi sajewa ta ko kuma za a ci gaba daya duk wanda yi bar bai hudo ba shi ko uku irin yadda wasu ke kaje wani gidan mutane zai ga an bar ma kwanaka ko wanda bai hudo ma dai ko biyu ba mara guda da in kano gidan su zai ma faɗa sai shi ka cinye baya bari wallahi ko wani ke miki ma cinye sai ka wallahi zai ka cinye saboda haka wanda ya ga al'adar zuwa gidansa da amma sai zuba abin da zai ci kawai ya so ya ga ka cinye abincin duka to wannan shine daidai kuma shi ne daidai tarbiyya ce ta magabata amma kaga wani ya zo saboda gari kawai ya ji wani ba shi ne ya ban ba ai wannan fata abinci ne fata abinci ne amma su koya ya din nan ka cinye gaba daya shi ya ji sannan na biyu sauna ne an layi wa hijiya kaga kiyaye ni'imar Allah ne da kuma ba ta kulawa li Allah ta kawo fi mawdi'i qadari nabi saboda kaka fada duk wanda yazo za ga Allah ya kan bada yanzu lokacin da mun sha zuwa muka je aku shine biki na na na abu ni dai na sha zuwa ya bani raguwa abincin raguwa saboda haka sai sa ni ne zaman cin abinci na riki aku ce sai sai ka riki idan ka gama kuma zai ce ka tsige sai ka tsige a kujin nan tsau in baka tsige ba ni dai akan wato daga baya baya lokacin da aka fara samar suka yi a cikin miyar ta ne ko aka je ni kuma na duniyar da suka yi zai ci ni dai akan wannan ban san zaune da rasabe ne ba sai da na koyi can miya da da suka yi wallahi to wannan ladabi ne tarbiyya ce sosai mutum ya kiyaye wannan na'am na'am la hawla wala quwwata wannan kuskure ne kuma ya kamata a fita da gaskiya cewa eh cewa wai alamun nuna yaro ya koyi shi ne ya rage abinci ai ka ga wannan tarbiyyar yanzu take da sun dawo ka kamata ya rika zubawa yau da gobe uwa da uwa ta kai uwa ta san jejin cikin danta gwara yaro yara su gaba su a karu da abai akwai a yara wannan tarbiyya gaskiya kada take saba da wata shi ne yaro yake zama annoban zai za ka ga ya ga zubi kan duk abin da aka bashi nan da nan ko kudin makaranta bodin ka tura shi da zuwa zai dawo ya ce ma kudin ya kai wannan tun da jama'a ke koya mu amma idan ya koyi tattali to za a zauna lafiya za a zauna lafiya abincin squad a dai zaka bai shi da TV ya yi mawa ya ce ba to wanda dafa ake in an gama sauran azubar da haka ya saba in yana yaro amma inda ya saba yadda zai zo ko zuba za a yi wanda zai iya cinyewa sauran idan ma ba zai yi wato zai kuma to zai ga an koyi tarbiyya mai kyau ba don ma ba a ji magana annabi ba dole ta sa tinubu za a ji magana tinubu ke tunda ana kan ababa ta ko ko cikar ka mu Allah ya ce babu ma ya ba'du gaibu mun gaba to za mu ga ana mai girma mai girma mai girma ƙara mamala Abdullahi suna so ICT da rika kamun jayin nan da aka kara nan lakta malam nura ka gani sai gajitan yawa amma ba zai a samu mun kayan spices din a ba malam da ke rika da ba rika zuwa ba ruwa za a rika ba ruwa za a rika kawo mun yanzu ana wannan yanayin kai ake ta mala burawan ne ko mala burawan kai na wai sai gaskiya dan dan jayi da ni na rike wannan jayi ne da din an ce mun ko ganyen jayi ba ba ai dai ba magana ka gudu sai ran nan ne mai ne maka magana wallahi sai da naka bai jayi na aka ce ko ganyen jayi ba dole a ta karatu ana jin jayi Allah shi sa muka rage mu da hankali shi dai kan wannan ina shan wannan jayi zan dade ina nace Allah zan dade ina nace yawwa yawwa kafin yanzu aljihun IDP ai da da nauyi alaikum salam na'am idan aka cike kwana in shi ne ba amma in wani ne ya ai cikewa ta haka ce kai kadai ai idan wani ya shigo kuma ya zama kazanta eh naka ne kai kadai baka ji ko kai kadai din ma sai ka gama ba idan kuma an cike kwano to kuma ta yanzu a ji wani abu sai a wani domin ai cikewa ba da yawunka da harshe ake haduwa da hannu kuma ya koma cikin kwano ka kamata ya yi a wanki shi za a yi masu hikimar ke cewa barin kwano ya kwana kazanta shi yawwa saboda nan lokacin da yawunka da wannan kukar da aka haɗu su kuma kyankyata yin suka wuri wannan wani taske ke ba su na musamman dai da yaro ba ka jiji sai a zo a tattaru ba ka ga shi tattaru akan kwano wannan kazanta shi kazanta shi na'am ala ku kabir kabir haka idan ai baka ga yadda annabi ya yanzu yadda annabi ya haka zaka da ya tashi yawa da ya tashi in kuma kana so ai mu mutu da zaka yadda iyaye suke yi da ba raba ake da yana kan faranti ya ce babba ya fara dauka shi kenan ka huta ba dauka za ka rike a hannun kana ta uwar a ajiye jira sai ka ce ka birka jira akwai hadisi ai mun biya wani ma za mu tadda wani nan gaba saboda haka jin wannan kawai ajiye jira sai ka ce babba ya fara sannan mai bin sannan mai bin sannan yana zuwa ka rika lura da ya zo dauka ka ya tsallake gaban ka ce to ya ummata baya sai kowa ya gama dauka wannan dabi'u ne masu kyau tana gani ya fara zaɓe wannan abin da ya lokacin da mutum kawai wani ko yawan baka mun tsaya hadisi mai lamba ta 60 takwas za mu tashi sittin da tara. Yau wani ma dai na gana wa kamar a saba'in da uku muke amma sittin da tara suka rubuta. Shafi na talatin da ɗaya, shafi na talatin da biyu muke. Za mu tashi nau'in akar wani nau'in daban inda malai ya ce kala akbarana abu ya'ala قال أخبرنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا الأغلب بن تميم عن مخلد بن هزيم عن عبد الرحمن يعني بن عبد الله بن عمر المدني عن عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مالم ابن السنية جيه مالم انت أبويا على صاحب المسند يا كرنت الدجيجي كما مالم انت شجاع بن مخلد ya karanta da shi shi ma ya jiyo daga malamin sa Yahya ibn Hammad shi ma ya jiyo daga malamin sa Aghlab bin Tamim wannan mun fada da aibi ne shi ma ya jiyo daga malamin sa Maklad bin Husayn shi ma daga malamin sa Abdurrahman yani Abdullah ibn Abdullah ibn Umar Abdurrahman dan gida Abdullah dan Umar jikan sayyidina Umar al-Madani shi kuma daga Abdullah dan Umar daga mahaifinsa shi kuma Abdullahi dan Umar daga Usman bin Affan radiyallahu anhu Allah ya dade su gaba daya annahu ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tafsi sayyidina Usman ya tambaya annabi alaihi salatu wasallam dangane da tafsirin lahu maqalidus samawati wal ard makullai maqali bi ma'ana mafatih mabudai na wato tambayi da kasai gaba ɗaya ga Allah ne وقال في ما تعلمي عنها أحد يما تنبيه أكون وانا آية يتي با وندي يتنبيه لقولك كاتنك تفسيره tafsirin ayat shine la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير yake tafsirin ayar shine ba wanda yake tantance abauta wa sai Allah subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa bi amdihi da gode